الله الله غفور
اللهم صل عليه يا لسيد صلوا عليه وزيدوا اللهم صل عليه يا لسيد صلوا عليه وزيدوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، mun haɗu a yau cikin muhimmin program ɗin da muke gabatarwa a wannan tasha mai albarka alfaida wadda ya kunshi a tasawuful islami wanda suna kiransa da taskan sufanci wanda a karatun da ya gabata mun yi wato karatu mai faɗi akan maganganun maulamu shekul islam alhaji ibrahim inyas wadda ya kawo su a cikin babun tasawuf a cikin shahararren littafinsa kashiful ilbasi an faidatul khatmi abil abbas wanda a yau kuma za mu ci gaba ne daga yadda muka tsaya a karatun jiya din sabida akwai wasu nukdodi wanda ba mu yi ba mu bi ta kansu ba mun ji yadda ah, shekul islam alhaji ibrahim inyas ya kawo ah, istimdad na ilmin tasawuf da hukumu shari' fi ilmi tasawuf akwai fadilatu ilmi tasawuf nisbatuhu min al'ulum wadda a- ina ga anan ne a darasinmu na jiya muka tsaya a yau kuma za mu ɗaura a kan fa'idatuhu menene fa'idan ilmin tasawuf kowane ilimi yana da fa'ida yana da manufa yana da hadafi yana da manufan da ke so ya cimma to shi tasawuf menene manufansa tahzibul qulub manufan tasawuf shine wato gyara zuciya wa ma'rifatu allamil guyub da sanin ubangiji masanin gaibu ma'ana ka gyara zuciyanka ta yanda zuciyan naka dai zamanto yawanku daga dukkanin dauɗa irin na hikidi da mummunan ƙulli da wasuwasi da sauransu zuciyan naka ya samu kyakkyawan fuskanta zuwa ga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wannan zuciya kamar yadda na faɗa mana a karatun baya shine mahallu nazarillah Allah ubangiji yakan dubi zuciya ne a koda yaushe don haka shi tasawuf ya mai da hankali ne wajen yaya za a yi zuciya ya samu tsarki idan malaman shari'a ma'ana malaman fiqhu sun mai da hankali ta hanyar yaya da a yi mutum ya samu tsarkin hadasi da habasi da kuma tsarki daga janaba da sauransu to shi kuma tasawuf ya mai da hankali ya yada a yi zuciya ya samu ɗahara ya samu tsarki aka ce abu yazid al-bastami ya shiga cikin wani ah, bukka na wani rahibi mai ibada ya ce masa a ina ne ya fi tsarki yadda zan yi ibada ya ce masa ka tsarkake zuciyanka ka yi ibada to ashe idan da zai zamo kana da tsarkin hadasi da habasi zuciyanka baya da tsarki to wato fiskantanka ga ubangiji ba zai zamo daidaitacce ba shi yasa ibnu ata'illahi sakandare yake cewa kaman yanda Allah baya son a masa shirka cikin aiki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haka Allah ubangiji baya son a masa tarayya da soyayya a cikin zuciya ma'ana Allah baya son ka tuna kowa a zuciyanka idan ba shi ba baya san ka kawo kowa a zuciyanka Allah yana kishin ya ga bawansa wanda ya san shi yana kawo wani abu a zuciyansa na tunawa a duniya ko a lahira fiye da shi Allah Ubangiji shi ɗayansa shi ne ya sa za ka ga ko annabawa Allah yakan jarrabe su da abubuwan da suka so su kamar misali annabi Akubu alaihi salam ya so annabi Yusuf matuƙa sai Allah ya raba shi da annabi Yusuf sabila da shi soyayyen wani Allah hijabi ne duk da cewa soyayyen wani Allah din shi ma soyayyen Allah ne tunda hakikanin su da hakikanin manufan sufi gaba ɗaya shine Allah amma Allah ubangiji baya son ya ga kayi tafakkuri ko ka zurfafa cikin wani idan ba shi ba shi kaɗansa shi yasa maulan mushe ibrahim a baya ya ce manufan tasawuf shine azzatul aliyya ba ana nufin ka, ka isa zuwa ga wani shehi ba ne ko ka isa zuwa ga ana nufin ka kare ne cikin manzon Allah sannan ka kare cikin soyayyen Allah shine shehu ibrahim yake faɗi cikin ruhul adabi wa laysa lil muridi ghayr zal wali ma ar rasul summa maulahu ali muridi baya da kowa idan ba waliyin da yake masa irshadi ba tare da manzon Allah sannan kuma ya je yayi fana'i cikin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga annabi yusuf an annabi yaqubu an jarrabe shi sai aka raba shi da annabi yusuf aka raba shi da aka nisanta shi da annabi yusuf haka za annabi yaqub alaihi salam a annabi ibrahim alaihi salam an jarrabe shi da ɗansa annabi ismail aka ce ya yanka shi to haka za idan dai kai kana na allah ne to za ka ga abin da ka mai da hankali a kai kake tsananin soyayya da shi sai ka ga allah ya jarrabe ka da wannan abu zan so na kawo mana wani takaitaccen kissa wadda ake kawowa na isra'iliyat ne amma bana da tabbaci akan ingancinsa aka ce annabi musa alaihi salam zai tafi ganawa da ubangiji sai ya haɗu da wani mutum ya ce ya musa ina za ka je ya ce zan je ganawa da ubangiji ne sai mutumin ya ce to idan ka je ga ubangiji ka ce a ina son ya azurta ni talauci ya mun yawa annabi musa ya ce zan isar da sakonka annabi musa ya yi gaba ya sake haɗuwa da wani sai wani ya ce ya musa ina za ka je ya ce zan je munajati wajen ubangiji ya ce to ka ce ubangiji ni kuma arzikin da ya bani yana da yawa a rage annabi musa ya ce zan isar annabi musa ya sake gaba sai ya haɗu da wani sai wannan ɗin ya ce ni kuma sako na zuwa ga allah ka ce ma allah ina son sa allahu akbar annabi musa da ya isa sai ya isar da sakonsu duka sai allah ya ce ka ce ma wanda ya ce talauci na damun sai ya gode mun in ya gode mun zan azurta shi la'i shakartum la'azidannakum wanda kuma ya ce arziki ya masa yawa to ya bar godiyan ya rage godiya zai ga abin ya koma baya wanda kuma ya ce yana so na ka shaida masa nima ina son sa aka ce annabi musa yana fita sai ya ci karo da wannan mutumi da ya ce yana son allah allah ma ya ce yana son sa zaki ya cinye shi ya yi kaca-kaca da namansa annabi musa yana mamaki da ya dawo ke tambayan ubangiji sai na ga bawan da kace kana son sa shi ma yana son ka sai na ga abin da ya same shi Allah ce ai ni soyayya na haka yake idan ina son bawa sai na raba shi da komai da kowa domin na dawo da shi zuwa gare ni to shi yasa Allah ubangiji yana son wannan zuciya naka kada ka bar komai a cikin wannan zuciyan idan ba soyayyan Allah subhanahu wata'ala ba kar ka saka wani soyayya ko wani manufa shi yasa da yawa ana faɗan wani magana wasu suna ganin cewa ƙetare iyaka ne shi sufi muradinsa soyayyan Allah ne muradinsa ba aljanna ba ne muradinsa soyayyan Allah ne idan Allah Ubangiji ya saka shi a aljanna shi kenan amma shi muradinsa Allah ya so shi muradinsa Allah ya yarda da shi tunda wannan yarda ya fi aljanna girma shine ibn ata'illahi sakandari yake cewa la tarhal min kaunin ila kaunin kahimarin raha bal irhal min kaunin ila mukawwinil kauni karka damuwanka shine daga kaunu ka koma cikin kaunu damuwanka shine daga sanin kaza na wane ka koma cikin sanin kaza na wane daga wane zuwa wane a'a daga duniya zuwa aljanna a'a bayan aljannan tunda Allah ya ce wannan aljanna uiddat lil muttaqina to ya zamanto wa ridwanun min Allah akbar ya zamanto nufinka ba halittan Allah bane nufinka shine yardan Allah subhanahu wataala wanda shine aglal ibadat ko kuma agla aglal jaza wanda mafi girman sakamakon da Allah Ubangiji yake yi wa bayinsa to shi fa'ida na tasawuf shine tahzibul qulub gyara zukata wa ma'rifatu allamil guyub da kuma sanin Allah yaya zaka san Allah Allah ne yace ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni ku sanni kafin ku bauta mu in ba ku sanni ba yaya za a yi ku bauta mu to sanin ubangiji babban abu ne dukkanin ibadan da ake yi da abubuwan da annabawa suka zo da shi karshensa shine ma'arifa yaya za ka san ubangiji yaya za ka bauta wa ubangiji yaya za ka kaɗe ta ubangiji yaya za ka tsantsance soyayyen ubangiji shi ibrahim ya ce auna kulu ko mu ce samaratuhu samarat nasa ma'ana 'ya'yan itaciya na tasawuf shine sakhawatun nufus wa salamatu sudur wa husnil khulqi ma'a kulli makhluq shine sakhawatun nufus wato baiwantuwan zuciya rayuka rayuka su zamanto sun samu sakawa sun samu baiwa sun samu daraja sun fita daga fak na ƙuyud na nafsu wato fakki sun warware daga ɗabi'ansu munana sun samu sakawa sun yi tahalli da sufofi masu kyau wa salamatu sudur zukata ya samu salama ya gyaru ya zamanto zuciya baya ɗarsa na komai idan ba abin da zai yardar ma Allah ba wa husnul khuluqi da kyawawan ɗabi'a ma'a kulli makhluqin tare da duk wani abin halitta husnul khuluqi ma'a kulli makhluq kaga ba a tabba ba a iyakance maka iya musulmi ne ba a'a husnul khuluqi kyakkyawan halitta kyakkyawan ɗabi'a tare da kowa ne tare da musulmi da wanda ma ba musulmi ba tare da kowa ma tare har tare da dabbobi ma ka zamo kana tausayin dabbobi yaya muka ga sai na rasulullahi yadda yake mu'amala da dabbobi dabbobi suna matukan suna matukan son sa shi ma yana son su ya tabbata wani lokaci sai na rasulullahi zai shige a jeji sai ya ji ana kiransa ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah manzon Allah sai ya juya da ya juya sai ya ga barewa ne take daure a gindin bishiya sai ta ce udnu minni ya rasulallah ka matso kusa da ni ya rasulallah annabi sai ya matsa kusa da ita sai ta ce hulla ni ya rasulallah ka sunce ni ya manzon Allah annabi sai ce ta yaya zan sunce ki bayan ba ni na farauce ki ba ta ce na maka alkawarin idan ka sunce ni zan je ina li khashfaini ina da 'ya'ya guda biyu wanda nake shayar da su dan je na shayar da su in na shayar da su zan dawo kamai da ni yadda yadda yadda ka same ni manzo Allah ya sunce ta ta je ta ba ma 'ya'yanta ta shayar da 'ya'yanta ta dawo annabi na kokarin daure ta sai ga wanda ya farauce ta ya dawo manzon Allah sallallahu ya ce ya rasulullahi ko ana bukata ne aka ce karshe da yayi kyautan ta manzon Allah manzon Allah ya sake ta ta tafi wannan shine rahman manzon Allah hatta da dabbobi wanda ga ruwayoyi da yawa nan raƙumi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka yana kokawa manzon Allah tsananin da ke ciki wadda ya fuskanci haka daga gurin iyayen gidansa duka suna nan da yawa ko a gidan manzan Allah da akwai ɗan ƙaramin dabba wanda yana tsalle-tsalle da zaran manzan Allah ya shigo dabban sai ya koma gefe ya kwanta duka suna nan ko ko jakin manzan Allah ya afur wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya, aka bashi kyautan wannan jaki wanda aka ce annabi na aikan wannan jaki ma annabi yana nema yana tura wannan jaki ya je masa aika ya dawo aka ce wannan jaki ranan da manzon Allah ya yi wa fati ranan jakin ya fada a rijiya wuyansa ya karye ya mutu to irin waɗannan suna da yawa sakhawatun nufus wa salamatu sudur wa husnul khuluqi ma'a kulli makhluq duk wani halitta shi sufi kowane irin halitta ne yana girmama shi shi sufi ko karuwa ba zai zaga ba yana ganin kila za ta iya finsa daraja a gurin Allah ta'ala to wannan kenan a shehu sai ya ce wa'alam anna hazal ilman lazi zakarna kasancewa wannan ilimi wanda muka ambata na tasawuf laisa huwa alƙalƙalatu bil lisan innama huwa asdaqun wa wujidan shi ba wai magana ne da da iya magana akan harshe ba ba shine tasawuf ba ma'anan tasawuf shine azwaq ɗanɗano na zuciya wa wujidan da kuma irin tashin zuciya wajen ƙauna da soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi zuciya a cikinsa Allah Ubangiji ya ajiye wani asiri wanda a duk jikin mutum babu yadda aka ajiye asiri idan ba a nan ba. Shi yasa manzon Allah ce inna fil jasadi mudgatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wahiya al qalb. A jikin mutum akwai wata tsoka idan ta gyaru duk jiki ya gyaru in ta ɓaci duk jiki ya ɓaci. manzo Allah ya ce ala wahiyal qalb ita ce zuciya to to wannan zuciya a cikin ta Allah ya ajiye wani abu wani maganaɗis na wanda asirin dan adam dukkan a ciki shi yasa a jiki ne oxygen numfashi yake duk numfashin da mutum da yi da bugawan zuciyan mutum yake tafiya da zaran an ce wannan bugawa ya tsaya to numfashi ya tsaya to azwaq shi Ibrahim ya ce zauki ne na zuciya wa wujidan da kuma tashin zuciya zuciya ta zama tana tawajud tana bakin ciki tana marari tana soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wala yu'kazu min al-arwaq kuma wannan ilimi ba dai ba kawai zaka dauki takarda ne ka karanta shi shikenan ka zamo sufi ba ba wai kawai a takarda ake karanta shi ba wala yu'kazu min al-arwaq aw awraq ba iya a takarda ake karanta shi ba sannan wa inna ma yu'khazu min ahli al-azwaq shi wannan ilimi ana daukan sa ne daga gurin wa daga gurin ahlul azwaq wa laysa yunalu bil qil wal qal ba a riskan ilimi wane ya ce ko wance wane ya ce ba a kila wa kala ake samun ilmin tasawuf ba to wannan shehu yana nuna maka ashe ka nemi murabbi khabiran nasihan kamila irfanin imaman nasihan kamar yadda ya faɗa mana cikin ruhul adabi inda kana son ka zama sufi to ka nemi shehi mai raino wadda ke da kwarewa masanin ubangiji wanda yake da ilimin da zai yi maka nasiha ya nuna maka yadda za ka bi Allah ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala shehu ya ce wa qad su'ila sayyiduna ومولانا وأستاذنا السيد أبو الأباس أحمد التجاني عن حقيقة التصوف أن تنبي مولم شيخ أحمد التجاني رضي الله عنه دنغني لمنين حقيقة تصوف فأجاب رضي الله عنه الله يقارى مسيدا سيا أمسا يتي إلم كثني إن التصوف هو امتثال الأمر واجتناب النحي تصوف شيني امتثال الأمر ka aikata abin da Allah ya maka umarni waje tinabun nahayi ka nisanci abin da Allah Ubangiji ya hana ka fi zahiri wal batini a zahirinka da baɗininka min haisu yarda ta yanda Allah zai yarda la min haisu tarda ba ta yanda kai za ka yarda ba wannan babban magana ne wadda wato yana da muhimmanci masu son su san wani abu akan shehu tijjani ko shehu ibrahim su duba irin waɗannan maganganu ɗin in sun duba irin waɗannan maganganu ɗin sai su san me za su ce a kai a maimakon ƙazafi ko ƙarja wannan magana shehu ibrahim ya kawo shi a shafi na arba'in da biyar a cikin littafinsa kashiful ilbasi an faidatul khatmi abil abbas shehu tijjani ya ce hakikanin sufanci shine bin allah da bin manzon allah a zahiri da baɗini ta yanda Allah ya yadda ba ta yanda kai ka yadda ba ko da baka yadda ba ko da abun bai maka ba to in dai yayi ma Allah kenan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim qultu shi Ibrahim yace wala sabila ila hadha bidun musahabati shaykhin murshidin kamilin babu ta yanda mutum da ya samu wato da ya zama sufi kuma dai zamanto yana bin Allah yana hannuwa da hannun Allah kuma ta yadda Allah yake so ba ta yadda shi yake so ba haka ba zai yiwu ba ba tare da mutum kana da jagora ba kana da malami ba sahabbai gaba ɗayan su waye malamin su malamin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine murshidin su shine yake nuna musu hanya da abin da shine daidai abin da ba daidai ba bayan manzon Allah annabi sai ya ce malamai su ne magada annabawa wato idan mutum yana son ya zama zai bi Allah da maza Allah to ba makawa sai ya lizimci wani malami wanda wannan malami shine dai na nuna masa hanya mai kyau zai na bambance masa yaya zai yi ya isa zuwa ga gurin Allah ta'ala shi yasa shi Ibrahim yake cewa in ke tsamman ko akan wannan ma'anan ne a di shi kaka wa in abukaka li annahu lil khairi qad da'aka ka bi shehin ka koda yana saka ka kuka sabila da yana kiranka ne zuwa ga aikata aikin alkhairi shine shehu ya kawo yace to ga Allah yana ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah ta'ala wal wasailu ila Allah kasiratun hanyoyi zuwa ga Allah suna da yawa min ha mutaba'atun nabi fi aqwalihi wa af'alihi daga cikin ta akwai bin Allah da bin manzon Allah cikin bin manzon Allah cikin maganganunsa da ayyukansa saboda Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah anan da shehu ya tsawaita bayani wannan ike ga kila da iya abin da zamu wadata kenan daga wannan littafi na kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas sai dai mu koma mu dauko wato wani shashi na maganganun magabata din dangane da shi a tasawuful islami din to idan muka lura a cikin gwargwadon abin da muka karanta mun ji menene tasawuf kuma me tasawuf yake karantarwa kuma akan me tasawuf yake aiki to kada mu manta kasancewan wannan abubuwa da aka ambata su a nan shine tasawuf ba shi zai saka kuma a ce babu gurbatattu wanda su wato mutanen banza ne kuma suna ce su sufaye ba ne zan so na karanta mana almugir na maulana sharif ibrahim salih al-husaini yadda ke magana akan adiya tasawuf ma'ana masu wa'inda suke cewa su sufaye ne amma kuma su da'awa suke yi ba za a danganta su zuwa ga tasawufu ba adiya'u tasawuf suna da yawa daga cikinsu ne ake samun gulatu masu aƙidan wahdatul wujud ma'anan wahdatul wujud shine komai Allah ne wanda kuma wannan ba yau ne aka fara ta ba akwai da yawa wanda suka yi ta irin wannan yanayi din da sauransu shi yasa mutum ba zai yi adalci wa sufaye ba ko ba zai yi adalci ma ɗarikan tijjaniya ko faidan maulana shi ibrahim ba ya zo ya ce kawai kai tsaye ɗarikan ita ta karantar da wannan tuntun da akwai gulatu sama da shekara dubu a shi'a da akwai gulatu a sunna ma da akwai gulatu a ɓangarori da yawa da akwai gulatu kuma babu wani ɗarikan da babu gulatu a cikinsa sai dai idan mutum ya zo abin da zai lizimce shi na adalci shine wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun kar mutum ya zo ya cuɗanya ƙarya da gaskiya sabila da rashin adalci shari ibrahim sale ya ce babu babu sadis a shafi na 97 daga cikin shahararren littafinsa al-mugir al-babu sadis fi tahziri fi dalalati ahdi adiya tasawufi wa adaihi masu da'awan sufanci da kuma su wanda suke gaba da sufanci din shehu ya ce kullu ahlillah dukkanin ahlullahi sun haɗu akan anna adi'iya a tasawuf masu da'awan sufanci amma ba su tsayuwa akan imtisalul awamir wa jtinabun nawahi kamar yadda muka ji maulamu shehu ahmadu tijani ya faɗa yafsiduna fi dini wala yaslihun suna barna ne a addini ba gyara suke kawowa ba kama annal munkirin kamar yadda su kuma munkirai masu inkari yahdimuna al-islam wa yahdimuna al-islam suna rushe musulunci ne wa qimatuhu ruhiyya da kiman musulunci wadda ya shafi ruhi bi inkarihim li haqa'iqihi wa ruhaniyatihi ta yadda suke musanta sufanci da haqa'iq ɗinsa ta hanyar ruhaniyarsa da abin da ke karantarwa shau ya ce ƙalal ustazu abdulkadir isa malam abdulkadir isa ya ce لقد شوه التصوف رجال مبردون حقيقة wasu mutane sun kawo rudani cikin tasawuf wanda tazayyau bi ziyhi sun saka rigan sufancin ne amma su ba sufaye bane kamar yadda yanzu muke cewa wasu sukan saka rigan faila su ce su yan faila ne su yi wani batanci ko su yi wani ta'addanci amma kuma ba yan faila bane idan an zo an duba karantarwan sahibul faila din na'am shehu sharu ibrahim sale ya kawo maganan abdulkadir isa ce la karshen wa hatta sawwafa rijalun maghriduna tazayyau biziyi wasu mutane wanda suke nufin sufanci din da sharri sun saka rigan sufanci din wanta sabulahu sun dangana kansu fa asa'u ilaihi bi aqwalihim sai suka bata sufancin da suka bata masufancin ta hanyar munanan maganganu wa af'alihim da munanan ayyuka wasiratihim da munanan tafiyan ɗabi'unsu wa tasawuf minhum bara sufanci babu ruwansa da wani abin da ya saba ma addini ba ruwansa da wani abin da ya saba ma umarnin Allah da umarnin manzon Allah famin ajili khidmatil haqqi wa izharihi alaina domin yin hidima wa gaskiya da kuma fito da gaskiya ga 'yan uwa to ya zamo dole an nufarrika baina adi'iya'i tasawufil munharifin mu rabe tsakanin masu da'awan su sufaye ne makaryata wa bayna sadati sufiyya sadiqin al-arifin da kuma shugabannin sufaye masu gaskiya arufai wanda suka san Allah ma'ana ka bambance tsakanin ƙarya da gaskiya kenan yanzu misali wasu mutane su yi ta'addanci kaga ba za ka zo ka hada kudin goro ka hukunta su duka ba sai ka sai ka bambance ka ce to wane ne me ya faru su wane ne kubutattu su wane ne ba kubutattu ba su wane ne suke kan daidai su wane ne ba suke kan daidai ba duk rashin adalcin ka ba za ka ga irin su Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi ka ce wa'annan mutanen ba mutanen Allah bane shehi ko da yaushe karatun Qur'ani yake dare da rana a mota a kwance a kishin gide karatun alkur'ani yake yi shehi yana da matukan tsantsan biyayya ga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan zahiri ne a fili yake ba a ɓoye yake ba ko ko Sharif Ibrahim Sale wanda yanzu muke karanta littafinsa almajini Shehu Ibrahim ne radiyallahu anhu ya ka gani cikin salokinsa ya ka gani cikin maganganunsa har wanda suke zagin Shehu Ibrahim din sukan yabi Sharif Ibrahim Sale to aishirar ibrahim sala ba komai bane igiya ne daga cikin igiyoyin shehu ibrahim radiyallahu anhu shi tauraro ne daga cikin taurarin shehu ibrahim radiyallahu anhu don haka idan kana son ka bayyana namuzaji na shehu ibrahim to sai ka duba waɗannan almajiran nasa siddiƙan almajirai waɗanda babu wani rudani cikin tafiyansu babu karkacewa ma shari'a cikin tafiyansu a maimakon ka ɗibo wasu tsakuwa ka watsa su cikin gari domin ka yi son zuciyanka ka aikata abin da ka ga dama ka yi sharrin ka ka yi kasafinka